إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله
يومنا 23 ga watan safar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1448 wanda ya dace da shida ga watan takwas shekara ta 2026 muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin minhajul muslim wannan shi ne karatunmu na 20 da nawa da hudu wafi ƙaunihi sallallahu alaihi wasallam nan za mu tashi ko? wato haka ma ya zo a cikin maganar mazan Allah zira da amincin Allah su kada tabbata a gare shi la ta sa'a alƙiyama ba za ta tsaya ba illa ala shirarin nas sai abu sa mafi sharrin mutane mafi kangarewan mutane mutanen da suka fi lalacewa a kansu alkiyama za ta tashi ma'anan hadisi yana nuna cewa lokacin da alkiyama za ta tsaya babu mutanen kirki ba mutane masu alkhairi sai mutane masu shari ba mutanen kwarai sai mugayen mutane to lokacin da alkiyama za ta tashi za ta tashi ne a kansu nan ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari game da tashin alkiyama wa fi qawlihi haka ma ya zo a cikin magana annabi alaihi salatu wassalam ma bainan nafkhataini abinda ke tsakanin busa guda biyu arba'una arba'in ke akwai kwana arba'in wata arba'in sati arba'in shekara arba'in zala sallallahu alaihi wasallam yace tsakanin busa ta farko zuwa busa ta biyu akwai arba'in thumma yunzilu Allahu minas sama'i ma'an sa'annan Allah subhanahu wata'ala ya saukar da ruwa daga sama bayan an yi waɗannan lokutan arba'in kwana arba'in ko sati ko wata ko shekaru to Allah subhanahu wataala zai saukar da ruwa daga sama bayan butuna sai mutane su zanki tsirowa sakamakon saukar ruwan sama Abce su Allah in yi bayanin saukar da ruwan sama sai Allah ce ka zalika nukhrijul mauta ka zalika tukhrajuna wa ka zalika tukhrajuna yanda ciyawa ke yi tawa kuma haka za ku yi tawa to bayan butuna sai mutane waɗanda suka mutu su ciro kama yan butul bakulu kamar yadda ciyawa take cirowa kamar yadda kaga ciyawa tana cirowa bayan an saukar da ruwan sama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace haka mutane za su zanki cirowa ana lokacin tashin su yayi walaysa min al-insani shay'un kuma babu wani abu a cikin jikin mutum illa ya face wannan abin sai ya lalace sai ya bace sai ya zama ƙasa illa azman wahidan sai kashi guda ɗaya da ke cikin jikin mutum wa huwa ajibun zanab shi ne ainihin abin da ake ce ma ajibun zanab yana nan cikin gadon bayan mutum shi kadai ne ba zai lalace ba yana nan ko me aka yi shi ba lalacewa wannan gaibu ne labari ne na gaibi ta imani da gaibi yawa ba wata ya za ka yi ka zanki diba kabarbaran da an bar su ma gaba daya wurin an bar ma binne mutane saboda an daɗi ka je ka zanki diba ka gaina za ka gana ajibin zanafin a wannan labari ne aka baka kuma so ake ka gaskata ka yarda da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin wa minhu daga gare shi ne yurakkabul khalqu za a hahau da halitta muna gane ku daga gare shi ne halitta da azum za ta dawo a hankali a hankali a hankali cikin lokacin da Allah ya so har mutum ya haɗu yawmal qiyamati rana alqiyama kaga ci ma na hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari game da waɗansu abubuwa da za su faruwa bayan an mutu bayan an yi busa fasaiqa man fis samawati wa man fil ard yawma yunfaqu bis-suri fatatuna afwaja bayan an yi busa shikenan kowa ya riga ya mutu illa man sha Allah sai wanda Allah ya so thumma nufikha fihi ukhra sa'annan ayi busa ta daban fa idahum qiyamun yanzurun sai ga mutane tsatsaye suna kallo to kafin ayi ta bidin manzala ce sai an shekara 40 sa'an Allah ta'ala ya saukar da ruwan sama sa'an mutane su ciro kuma ɗan adam gaba ɗaya lalacewa yake wannan walaisa minal insani shay'un din babu wani daga cikin jikin ɗan adam babu wani abu illa ya bula banda annabawa banda manzanni haramun alal ardi an takula misalal anbiya Allah ya haramta ma kasa ta ci jikin annabawa faraka ba da su ake magana ba banda su ciki bahaushe ya ce ana darahi da waki da haka maza Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisi ya bayyana mamu cewa akwai tashin alkiyama kamar yadda hadisin da ya gabata ya bayyana mamu wa fi qawli ya kama cikin maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yakhutubu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana hudu ba ya ce ayyuhan nasu manzan Allah ya ce ya ku mutane innakum mahshuruna ila rabbikum lalle ku za a tattara ku ya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala mahalicin wa yawma nahshuru min kulli ummatin fawjan mimman yukazzibu bi ayatina fa hum yuzaun kowa sai Allah subhanahu wata'ala ya tara shi a wurin shi to Allah zai tattara ku gaba ɗaya ya ku mutane musulmanku da kafiranku muminanku da mushrikanku mutanen kirkinku da mutanen banza mazanku da matanku dukkanku Allah subhanahu wataala zai tara ku hufatan halin kasancewa ku kuna ainihi huntai ba ku da takalmi ba takalmi shine hufat jami ne na alhafi alhabin shine mara takalma wanda yake tafiya ƙasa baya da takalmi to za ku tashi ranar alkiyama hufatan babu takalma auratan kuna tsirara huntaye tubabbi ba ku da hula ba ku da riga ba ku da wando ba ku da karama ba ku da babba babu singira ba karamin wando ba babba tsirara haihuwa uwa da uba haka kowa zai tashi ghurla kuma za ku tashi ba ku da kaciya za ku tashi da doba domin dama haka muka zo duniya dama mun zo duniya ne ba takalmi nan muka same su mun zo duniya ne ba riga ba wando nan muka same su mun zo duniya babu kaciya nan aka yi mana ita to haka kuma za mu komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kama khalaqnakum awwala marra Allah ya ce kamar yadda muka halice ku karan farko haka za ku zo mana karo na biyu ranar lahira. Ala ku saurara wa inna walal khalqi yuksa lalle farkon halittan da za a sanya mashi tufafi a sanya mashi kaya Ibrahim alaihi salam shine annabi Ibrahim amincin Allah ya gara tabbata a gare shi. Ala ku saurara wa innahu sayuja'u kuma lalle lamarin yadda yake da sannu za a zuwa da wasu mutane min ummati daga cikin al'ummata fayo khadu bihim sai a yi a kama da su za ta shimal mana a yi wajen hagu da su ba kodi sai in ce ya rabbi ashabi sai in ce ya Allah maliki na waɗannan ai ma'abuta na ne mutane na ne ma'abuta addini na ne fa ya sai Allah ta'ala ya ce innaka la tadri ma ahdathu ba'dak lalle kai baka san abin da suka fara suka kirkira ba suka aikata wanda ban sanya su a cikin addini da suka yi farakacin da ban sa su ba sun bata addinin sun sauya mai suna sun yi suna wasu abubuwa da ba ni nace su yi ba faraka ka balle da su kawai ma saboda tausayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana ganin sai ce wannan al'umma ta ji kaga wannan hadisi shi ma annabi alaihi salatu wasallam ya bada labari kuma ya bada labarin irin yanayin yadda za a tada mu ranar kiyama irin yadda za a tara mu gaba daya a fili guda ba mu da takalmi ba mu da kaya sannan kuma ba mu da kaciya Allah ya kai mu lafiya amin Allah ya kubutar da mu daga tashin hankali wannan rana. Amin. Wa fi qawli haka ma ya zo a cikin maganar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah kafafuwan bawa ba za su wuce ba gaban Allah subhanahu wataala ranar alkiyama hatta yus'ala an arba' har sai an mashi tambayoyi da abubuwa guda hudu sai an tambaye shi abubuwa guda hudu sa'annan zai wucewa gaban Allah subhanahu wataala an umrihi sai an tambaye shi ga daga rayuwar shi muna ganewa ko fi ma afnahu cikin abinda ya karar da rayuwar shi a ciki ba na ina rayuwar shi ta kare daga lokacin da aka haife shi har zuwa mutuwa me yake yi me bayi me yake na kwarai me bayi me yake na banza me bayi ina rayuwar ta kari ya kai aka karar da rayuwar a wani yanayi mutuwa ta zo maka za ka yi bayani dalla dalla ba tare da wala ya fitubun Allah haditha Allah ya ce ba za su koye mana wani labari ba duk wani labari sai sun tona shi domin yawon tubular sarai rana ce ta tunan asiri rana ce duk abin da ka aikata a ina ka kara rayuwa ka gaba ɗaya a neman halaliya ko neman haramiya a wurin wulakanci a wurin hirar banza a wurin shigun shigula ko ko a wurin abin da Allah ya halice ka domin shi nan ka karar da rayuwarka duk sai an tambaye ka don haka rayuwa tana da mahimmanci muna ganewa ko rayuwa lokaci ce lokaci kuma yana da mahimmanci mu zangi kiyaye shi kaga mutum ya zo makaranta amma ba karatun yake yana makaranta amma ba roshi da karatun ga ya zanne ya gara mai dokuwa ya tattafa har a kara karatun a wannan bata lokaci ne da ta yi ka kai waje da yayi da cikin gari ka kai yawon banza da yayi duk lokacin da ka samu daman ka bauta ma Allah ka yi biyayya ga Allah kakka yi wasa da wannan abu to sai ga wani ya bar wani abu ya zo kuma maimakin shi karatun haka zo so ake ka saurara domin hujja ce gare ka sai Allah ya tambayi ka radda kazan na makaranta me aka ce me za ka ce ma Allah sai ani waya ta ma na do ina ta ina ta wasa ba ma haka za ka wadi za ka iske mutum wani wuri yana tsada ta hira amma da an ware karatu shi kenan ko ya kwana ko ya kama hira ko ya doko waye shi saboda duk dumin da za a yi na a ce Allah ya ce annabi duk banza ya dauke shi kuma ga yayi wurin akwai asara irin wannan to lokacin kenan irin wannan rayuwa sai Allah ya tambaye ka awoyin da ka bada kaya zuwa makaranta me ka sauraro in kuma ka saurara din ma ka gaya ma Allah sai Allah ya ce to da aka gaya ma ka yi in ma ba tsira za kai ba saboda haka kenan rayuwar mu lokacin mu ba shi muhimmanci mu bar wasa da shi wata rana ba za mu zanna ba za mu samu daman mu zanna mu saurari karatun ba to tunda Allah ya baka dama ka yi amfani da wannan daman alfarahu ka samu dama ka samu lokaci hakka baro abubuwanka shagulgulanka na duniya ka zo ka saurari wa'azi ka saurari karatu ya kamata ka ashe komi kamata ya waye kama kare ita ana ga wani waye shi gure yayi bokal ana karatu kuma ya maida kuma a kira ma ya dauka ka ga yana wani duke duke wakan malamin ne sai wannan makaranta ce ba in gaban wani babba kake wani babba wanda wanda kake tunanin zai baka abin duniya zai baka kuɗi baka wannan shiganta kai a kashe waya ka kake sai gaban Allah inda ake karanta magana Allah ake karanta magana manzo Allah inda ake koya addinin da Allah ya yi ka domin shi nan ne zaka wasa in ma baka so tunanin ka ai ba ba nan ne ka dai wurin karatu in an jima ma akwai wani to can ma an kaje haka zaka kana yi saurare cikin waya shi ma kana yi dauko ka je sauraren ita dai ce wannan damar ka bar wargi da ita in ta goce ma kuma shi kenan ba za ta kara maimaituwa ba za ka zo ranar alkiyama kana ya kulu ya laita ni qaddamtu li hayati jama'a yadda sallafa da azumi suke ibada zuwa makaranta ka saurari magana Allah shi ma ibada ne duk ibada domin da abin da Allah ya ce to ya zama ibada to bai kamata ibada kuma ka shiga cikin sallah ka zanki wargi ka shiga cikin sallah kana wasa duk da yake akwai masu yi mutum na cikin sallah zai ga in an dade ana karatu daga yayin waya daga ba wanda ya kira shi kuma cikin sallah yake to in an kira ka me da za kai kana ka abubuwa suna nan shedan duk ya riga ya roda mu waya ta zaman to wani abu na rayuwar mu in ba mu taba ta ba mu kalle ta ba ba mu latsa ta ba mu jin dadi amma duk wani abu za mu ji dadin shi na ibada amma ita muna jin dadin ta kaga wannan wannan lokaci ne asara ce muke yi ba tare da mun sani ba sai an tambaye ka lokacin rayuwa tunda kaga Allah ya rantsuwa da lokuta daban-daban wal asri wal layli wash shamsi wal qamari wan nahari duk waɗannan lokuta ne yake duka Allah subhanahu wataala ya rantsuwa da su saboda ka ba su muhimmanci a cikin rayuwarka dan sai mutum ya sati guda tun daga yau har rana ya ce bai haddasa aya ɗaya ba bai damu ba bai haddasa hadisi kai ba bai damu ba bai fahimci wani abu na addini ba tsawon sati bai damu ba amma wasu application da suka shigo da ya rike su yana ta jin daɗi to kaje ka gaya ma Allah da application ka haddace tunda Allah ya saka kaga mutum na ta damuwa wani sabon application shi bai gane shi ba amma bai gane addinin shi ba bai damu ba kuma cikin irin wannan yanayin zai koma wurin Allah rafkana ba ta yawa ba da ya kamata mu tuna ana tunatar da mu ba muna samun dama ya kamata mu yi amfani da wannan damar da Allah subhanahu wataala yake ba mu domin dama ba ta dawoma wa an ilmihi haka ma mutum ba zai wuce gaban Allah subhanahu wataala ba sai an tambaye shi daga ilimin shi ma amila bihi me aiki da shi ka gani in ka tsaya ma ka sauraron ka tsaya ka koya ka rike to sai Allah ta'ala ya tambayi ka kayi aiki da wannan abin ko baka yi ba in kuma baka saurara mu sai Allah ya ce me ana ka in ka saurara kuma ce to dama shi ilimi ana koyon shi ne dan ayi aiki da shi kai ka gaya mana irin aiki da kai na abubuwan da ka ji ana faɗi ni na ce annabi na ya ce sai Allah maka wannan tambaya ba za ka wuce gaban Allah ba sai an maka wannan tambayoyin wa malihi kuma sai an tambaye shi daga dukiyar shi min aina tasarahu daga ina ya neme ta yayi aiki ya zufa ya sha wahala ya tara ta sai an tambaye shi ta wata hanya wani aiki kai wata sana'a ce sana'arka wani kasuwanci ne kasuwancin ka sai Allah ya tambaye ka in ka bari sai Allah ya ce to shi wannan kasuwancin wanda na halatta maka ne ko wanda na hana ka duk sai Allah subhanahu wata'ala ya tambaye ka kuma ba za ka bushe gaban Allah ba sai ka gaya ma Allah wani irin kasuwanci ne kai na halaliya ne ko na haramiya na cuta ne ko na adalci kai sai ka gaya ma Allah subhanahu wata'ala in ka ga na adalci ne Allah ya ce to dama haka nake so domin na gaya maka inna Allah ya amuru bil adli Allah na umarni da ayi adalci in kuma na halaliya ne Allah subhanahu wataala dama ya ce fa kulu mimma razaqakum Allah halalan tayyiba dauka ne ma halal wanda nake so in kuma ba haka nan bane sai ka ga ya ma Allah ba haka nan bane Allah ji to ada ma na haramta maka ba na na ka wadannan hanyoyin me yasa ka bi su me yasa ka ki hakuri da hanyoyin da na halatta maka hanyoyin da suke masu daɗi masu albarka ka bar su kaje zuwa ga hanyoyin da ba su da daɗi ba su da albarka wa fi ma anfaqahu kuma sai Allah ta'ala ya tambaye shi a yadda ya da kudin yadda ya kashe kudin ya ciyar da kudin da ka samu kudin mai kai da su sai kai ma Allah bayani na samu kudi na ci da iyalina na ci da kaina na ci da iyayena da ransu na ci da dangina duk yadda ka ce ayi Allah na yi na gina masallatai na gina makarantu na yi taimako na taimaki marayu na taimaki dattijawa na taimaki jawaru ko ba haka ba musamman taimakon jawaru a zamanin nan jawaru waɗanda ko an sake su ko kuma mazajen sun mutu wannan yana daga cikin babban aikin da ya kamata mu mai da hankali gare shi domin da rayuwar mata tana lalacewa ne sakamakon ba tallafi ba gudunmuwa ba taimakon da al'umma ke masu kaga yarinya budurwa tun da sai ta yi tutar na hadari saboda Allah in mata sai da za ta yi sauri ta koma gida saboda dai gidan ya dogara ne da ita abinda ta samu yan riba da aka samu za ta bai ta sautiyar masara ko tiya haji ko dawa ta kai gida a sarrafa kuma ta an shirya mata wani abin ta kara dauka kuma ta shiga gari saboda in ba haka aka ba sai dai su mutu ba wanda zai kama musu to kaga da gina masallaci a cikin garin maradi ba gara ne mai irin waɗannan ba taimaka musu kuɗin da za ka shiga miliyan biyu miliyan uku kai masallaci ka nemo irin waɗannan mata ka sa ma ke diddiga a samo su a ba su jari su zan na gida ba sai an yi ta waje ana yawo ba an zidda mutunci ba ai yarinya ta kai ta saba da maza cikin gari ku kaga yanzu in ka wuri irin wannan tun da sai ta tai talla dare ka gani ka hana ta ita ta saba ita mutum ta riga ta bushe ta sha iska sosai ba ta yi zama gidanka in ka ce ba za ta yi ta sai da izinin ka ba ta yi saboda ba ta iya irin wannan rayuwa ba a duwa ne ne duk laifinmu ne mu ba mu da wani aiki daga masallaci sai makaranta su kare o makaranta da masallaci ba sai an ci an koshi ba sanin za a zo a yi sallah masallaci annabi sallallahu alaihi wasallama an manzo Allah ya bar duniya na kasa ne kasa ce ko ina na laka ne kuma ko rihi ba ya da saboda mai ayyuka ake waɗancan waɗanda za su raya mutane samun mu mutane aiki da kuma ci da su shi ya kamata a ce mun mai da hankalin Allah subhanahu wataala in ya baka dukiya abin da ake so kai kenan ka mai da hankalinka a wurin ciyar da wannan dukiya inda Allah subhanahu wataala yake so domin hanyoyi yawa ke gare su ba hanya guda bace ba masallaci kadai bane ko ba makaranta ce kadai ba ga sunan duka Allah ta'ala ya faɗa mana wurare daban falaqata hamal aqaba wama adraka mal aqaba fakku raqaba aw it'amun fi yawmin dhi masqab yatiman dha maqrab aw miskinan dha matraba to duk sai mu bar wadannan in ka ga mantuna miskini maraya sai ga azumi ko ga layya so biyu ne cikin shekara muke tana su da dukiyar da mun laba masa abinci buhu buhu na shinkafa kuma sai bai haka illa ya tsaye da mun yanka shanu muka dan kukkulla masa nama gare da shi kenan ba su cin komai sai ga azumi sai ga layya a samu jari mai jikka ishirin wata an kama da jikka goma wallahi ka mata maganin duk wata matsala da ka sani jikka goma kare to sai ta gagara daga wata yan gujiya ce za a sauwa ta dala ɗari ko ɗari da hamsin a zama yarinya ta shi Allah ya samu abin albarka ga sun koma ɗari ko ba haka bane in ka ba ta jika goma to ka ba ta babban jari ta ci ta ci da yaranta kuma ga sana'a an samu doren riya kullum ana yi to sai ta gagara wata in ka ba ta sha biyar wata in ka ba ta ishirin wata in ka ba ta talatin wata in ka ba ta arba'in rarrabawa ake wannan kudin da za ka shi miliyoyi ka yi masallaci cikin gari inda ga masallatai na sun wadata har ma ana cewa sun yawa to ga wasu ayyuka nan muna sai a je a buda taimaka ma bayan Allah domin a yi maganin lalacewar mata da lalacewar samari da lalacewar matan aure duk wannan bangaren ba akwai lalata da ta yawa sosai sakamakon bi ba mu gudun mu ba mu taimaka musu to kuma sai Allah ya tambaye mu ya kai muka yi kaza muka yi kaza muka yi kaza da kudaden mu ba mu yi kaza da kaza da Allah ya ce don mu muka zaba shi kuma Allah ya ce a din mu yi in ka ga wani ya mai da hankali shi ga gina masallatai kai sai ka gina ka mera ga makarantu in kuma ka ga dinnan wurin mutane sun ba da kai sai ka kirkiro wani abu kai ma wanda zai zai sa ka samu kusanci ga Allah haka ake yi to Allah subhanahu wataala sai ya tambayi ka ina ka kai kudin da ka samu ina ka ciyar da su me kai me baka yi ba bayan da Allah ta'ala yana ta gaya ma ga an fi kofi sabilillah ku ciyar أنفقوا مما رزقناكم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شباع والكافرون هم الظالمون وأنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت ويقول ويقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الكاسنة كم قرآن وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسرا ولا يحض على طعام المسكين ولا تحاضون على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فذلك الذي يدعو اليتيم دقا هنا to hanyoyi ne da Allah subhanahu wataala yake cewa mu ciyar to ba ya kamata ce a kasashen mu muna da komiti inda Allah ya yi mana waɗanda za su gina makarantu su gina masallatai su ai abubuwa da yawa waɗanda kuɗaɗe yake kashewa to ya kamata a ce an yi kumiti na taimakon irin waɗannan bayan Allah ga shehi kawai su ne za a zangi taimaka ma lokaci bayan lokaci to ma a yi maganin me a yi maganin yawon banza da yawon bara da yawon maula muna rayuwa tsakaninmu amma wasu cikinmu makaskanta ne daidai ne a ce kana musulmi kai mutum ne kamu lalle cikakke amma ‘yan uwanka suna nan wulakantacce kamar wasu arna kamar wasu kafirai ko kafirai ba a yarda su yi irin wannan rayuwa ba kai kana rayuwa irin haka alhali abokan zaman kai ko su an ce ka kama musu ka tallawa mu domin rai ne to wannan rai ne wanda ya yi imani da abin da ka yi imani da shi yana sallah kana sallah amma yana ci kana ci shi ba ya ci kana koshi shi ba ya koshi wace irin rayuwa ce wannan kaga dole mu gyara to sai Allah ya tambayi ka inda ka kai wannan kudin wa an jasadi kuma daga jikin shi ma sai an tambaye shi fi ma ablahu cikin menene ya tsuhantar da jikin daga balagar ka zuwa tsuwa me kai haka kai tsoho wani abu kai mai kyawu wani abu kai mara kyawu duk sai kai ma Allah subhanahu wata'ala bayani to kaga shi ma wannan dai hadisi a cikin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayyana mana cewa lalle akwai tashin alkiyama kuma mutum ma ba zai bushe gaban Allah ba har sai Allah subhanahu wata'ala ya mishi waɗannan tambayoyin Allah ya ba mu iko amsa su. Amin. Wa bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu iko amsa su da kyau. Amin. Wa dole sai amsa. Allah ya riga ya ba da iko sai amsa su Allah ya sa mu amsa su da kyakkyawan amsa wanda muna kare Allah za ce ku yi dama wa bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam haka ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a cikin maganar shi yace haubi tabkina masiratu sharin tafiya shi tafiya tsawon wata ɗaya ne sai kai wata ɗaya ka karshen shi ma'uhu abyadu min al-laban ruwan shi yafi madara haske yafi madara fai fari kalli farin kuma ya mai na madara warihu kamshin shi kuma abyadu yafi dadi min al-miski daga kamshin turaren al-misk ruwa ne farare fari kal wanda barin yayi na nono yayi na madara sa'annan kuma ruwa ne mai kamshi wanda yafi kamshin turare kasan wannan ruwa ne na girmama ruwan sarauta Allah ne ruwan iko Allah ne a ce ruwa da kamshi saboda tsananin daɗin shi Allah subhanahu wata'ala ya sanya shi kamshi ke gare shi waki zanuhu kofunan shi modayen shi waɗanda ake ɗauka a sha kizani jami ne na alkus manzala ya ce kalkuzi mushakhiya kamar kobi an burkice shi to alkozu shine guda ɗaya kobi na ruwa kizanu kuma da yawa kenan ka nujumi sama'i kaman taurarin da ke cikin sama lokacin da taurari suka bayyana suka yi wardin nan da ka ganin su farjika su nan kama an watsa wani diyaman da za ka ganin su wani lokaci ko to haka ta abin nan suke ko gunan da ake shan tafkin ruwan annabi sallallahu alaihi wasallam man shari ba minhu duk wanda ya sha daga wannan tafki la yamma abadan ba shi ba jin kishirwa har abadan a wannan ayyukan tashin alkiyama wa bi qawli sallallahu alaihi wasallam haka ma ya zo a cikin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lamma dhukiratin nar lokacin da li Aisha magana Annabi sallallahu alaihi wasallam ga Aisha lamma dhukiratin nar lokacin da aka faɗi wuta ko zakaratin nar bakat sai ta kuka manzon Allah ya ce mata ma yubiki ki me yasa ki kuka qalat tace zakartu nara na tuna wuta ne fa bakaitu sai na fashi da kuka wa hal tadhkuruna alaykum yawm al-qiyamah shin za ku iya tuna iyalin ku ranar alkiyama abinda nace kenan cikin raina fa qala ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma amma fi thalathati mawaqin cikin wurare guda uku fala ya zukuru ahadun ahadan babu wani da zai tuna wani akwai wurare guda uku da baka tunanin kowa sai kanka a ranar alkiyama a inda mizan wuri na farko shine wurin mizani wurin au lokacin da za a auna kayanka hatta ya alama har sai mutum ya tabbatar har sai ya san a ya khifu mizanuhu am yazqulu ma'aunin shi zai yin rishin nauyi ko ko zai yin nauyi a wannan wurin an zuwa auna maka aikinka a gaba ka tunanin kowa sai kanka da aikinka kawai kake tunani ba ka tuna kowa kamance da kowa kowa gaba wa inda ta ƙwayiru suhufi haka ma wurin watsuwan takardu wurin lallaba takardu da za a yi ta lallabawa kowa ya zo a bashi ana ta badawa hatta ya alama har sai ya san aina ya ƙa'u aina ya ƙa'u kitabu ina littafin shi zai badawa fi yaminihi a cikin damar shi littafin shi zai badawa an fi shimalihi an fi shimalihi ko cikin hagun shi an wara a bari koko bayan bayan shi ne za a ba shi littafin lokacin da kaga ana tarabu ana ba mutane kaga ba za ka yi mai ba ba za ka natsu sai kaga a ina aka baka in an baka da hannunka na dama shi ke nan sai ke ta murna wayan kalibu ila ali masruwa ya mutum ya juya zuwa ga iyalin shi yana farin ciki yana murna yana jin daɗi فيقول هؤم اقرأوا كتابي فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا وعند الصراط هكما ولن سلك صراط إذا وضع إذا أكأذ الصراط بين ظهري جهنم أتكان دورا جهنم hatta ya juza har sai mutum ya ketara kana ketarawa sai ka tuna ko su wani an ketara ko ko ina suke yanzu ka tuno su amma da can kan ta kan kake saboda ka sallan nan babu wani wanda zaka ciya tawo in kama ka mutai kai kadai zaka tsallake kana tsallake kewa kana dira ka ci ka ko ina wani ya ka buga tuno shi can baya ba saboda ta kanka kake da kullum rayin minum yau mai zan sha'anin yi gudu kowane mutum a wannan rana yana da sha'anin da ya wadatar da shi ya ishe shi wando da riga ranar tashin hanga ranar da aka ce ba ka tana ɗiyanka masoyanka manya ba ka tuna matarka babban masoyiyarka ba ka tuna uwa da uba waɗanda suka yi kusa da kai ba ka tuna wasu ƙannanka da kake tausayin su ba ka tuna wasu magaji duk wani wanda yake kusa da kai a wannan rana ba ka tuna shi amma da za ka tuno waɗannan ɗin bayan ka tsallaku ko a duniya ma akwai irin waɗannan abubuwan akwai lokacin da za ka shiga irin waɗannan wuraren ko ba ka tuna kowa sai kan ko ba haka ba sai ka je ta rike sa'an nan ka zange tunan mutane sa'an nan ka ɗauko ya ka ce kai muhammadu ya mun wuce amma da can aje shi kawai ba sha zan yi Allah ke tarar da mu lafiya wa bi qawli ya kama cikin maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace li kulli nabiyyin da'wa manzo Allah yace kowanne annabi yana da addu'a da aha wanda yayi ta li ummatihi ga al'ummashi kowanne annabi akwai addu'ar da yayi ma al'ummashi a nan duniya cewa ga abin da yake so Allah ya mata kowa da abin da ya zaban ma al'ummashi muna ganewa ko kuma zala ya ce wa inni ikhtabatu da'wati lalle ni na adana na aje addu'ata shafa'atan li ummati zaman to ceto ne ga al'umma ta rana alkiyama amin to saboda haka wannan ma annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin shi ya gaya mana wato cewa akwai alkiyama kuma ga wasu abubuwa da za su faruwa a wannan lana wafi ƙaunihi haka ma cikin faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ina da amince Allah su kara tabbata a gare shi ya ce ana sayyidu waladi adama ni ne shugaban ‘yan adam wala fakh babu kuri ba takama ni ne shugaba kuma ba ni yin kuri zala ya fi kowa girma ya fi kowa daraja ya fi kowa matsayi kuma ya fi kowa mai da kanshi ba wani abu duk wani wanda yake kokarin ya boye kanshi ya mai da kanshi ba kowa ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shi da irin wannan rayuwar tare da cewa fi kowa kowa komi komi na annabi sallallahu ya yi na kowa amma annabi sallallahu alaihi wasallam saboda yadda ya dauki kanshi sai bako ya zo yana tambaya ina annabi yake ba da wata alama da iya zo za ka gani shi ne sai ya tambaya ina yake a ce ga yana kuma saboda yadda annabi sallallahu alaihi wasallam bai dauki duniya da matsayi wani abu ba kuma ya san shine mai shi din yanzu ya shigo masallaci nan ya iske masallaci ya cika tun daga nan bangon na haccan amma ga wurin mutum guda sai zanna can bai ratsuwa sai zaman shi shi kenan kowa sai juya sai a kalle shi Yawa haka ne ma, da inda yake ba dole kai can wajen masu. Ba ya tsallako mutane ta shigowa sai ya zo na. Sai tsaya can wurin yi sanne. A ce kai sai a ce ba ga annabi ya zanna ba ga yanan. kenan duk kun mai gaban ku nan sai ku juya kuma to annabi sallallahu alaihi wasallam baya kuri kuma Allah ta'ala baya son masu kuri Allahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur din mai kuri Allah baya son shi din mai takama mai yanga mai kiji da kai mai kasaita to Allah baya son mai irin wannan rayuwa Allah la yuhibbu man kana muktalan fakura Allah ba ya san dukkan wanda ya zamanto mai takama mai jiji da kai mai alfahari ba ya so haka ka tsaya yadda Allah subhanahu wataala yi ka koda kana da matsayin kakka nuna kakka duk inda ka shiga sai ka ce ni ne wani kakka yana amma an tambaye ka sai ka ce ni ne wani wane ne kai ya kake kokarin shiga ana ana hana mutane ka ce ni ne wani kaga masu tsaron nan tun da ka gaya masu kai ne wane kuma sun san kana cikin mayan mutanen da suka shiga za su shiga wannan wurin ba shi ke nan amma tun da wuri ne aka ce an gayyato kowa ya shiga ba ka zawa kai zai ka ce ni ne wani kai kuɗi mani tun da wuri ne kowa aka ce zo ya shiga an yi gayya sai ka taho an tura mutane aka kore su kowa ba ya shiga sai ka ce a ni ne wani ba ka wannan babban wurin da aka gayyato mayan mutane yana cikin su ni ne wani ne matsayi kaza shi ke sai ka shiga amma ba tambayi ka ba ka kawai din da kaji sai ka bayyana kanka ko babu tawazu cikin irin wannan rayuwa ya kuma inna tawazu min khisalil muttaqi lalle kankan da kai yana daga cikin ɗabi'un masu tsoron Allah Allah ya sanya mu a cikin su wa ana awwalu kuma ni ne farkon man tanshaqqu anhu al-ardu wanda kasa za ta tsagewa daga gare shi yawmal qiyamati ranar alkiyama wala fakhr zala ce kuma ba ni kuri wa ana awwalu shafi'in kuma ni ne farkon mai tahiya neman ceto wurin Allah wa awwalu mushaffa'in kuma ni ne farkon wanda za a bace tan ni ne farko wanda za ni taya neman ceto amma annaba da suna cewa nafsi nafsi ta kaina nake ta kaina nake ta kaina nake to ni ne za ni cewa ana laha ana laha ana laha ta wace ta wace ta wace kuma in je in roki Allah kuma ni ne farko wanda za a bace shi domin ceto halittun Allah da yawa za su yi shi kaf annabawa sai sun yi annab manzanni dai sai sun yi mala'iku sai sun yi haka mafiyan annabawa hawa hawan su malamai ne salihai ne waliye ne shahidai ne duk zan Allah zai ba su fito to kaga wa zai farawa manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi za ya fara kuma yace wala fakh ma'ana ba ina gai dan kuri dan alfahari ba ina gai ne saboda matsayi ne da Allah ya bani التحدث ne bi ni'matin Allah ina bada labari ne wa amma bi ni'mati rabbika fadith wa liwa'ul hamdi bi yadi kuma tuta godiya ga hannuna take yawmal qiyamati rana alqiyama wala fakhr kuma babu mi yawa babu kuri da alwari tuta yabo bana wanda ake cewa shafa'atul ukma ceto mafi girma أسان يبعثك ربك مقاما محمودا wannan matsayin yake ce maliwa ulhamd wato tuta ce ta yabo wanda kowa sai ya yabo manzo Allah kowa sai ya gode mashi Allah ya ce ga hannu na take rana alkiyama wala fakh kuma ba ina alfari ba wa fi qawli haka ma cikin magana annabi sallallahu alaihi wasallam da yace man sa'ala Allah aljannata thalatha marrat man sa'ala aljannata duk wanda ya roki aljanna talata marratin har su yace Allah ka bani aljanna ya kare cewa Allah ka bani aljanna Allah ka bani aljanna har su uku qalat aljannatu aljanna za ta cewa Allahumma adkhilhu aljanna Allah ka sanya shi aljanna ya aljanna za ta magana ita ba mutum ba aljani ba mala'ika ba Allah ne yasa ta yi magana shi kuma Allah yana da iko ya sa komai yayi magana wannan naka sai yayi magana ranar kiyama waɗannan sai sun yi magana wannan sai yayi magana wannan sai yayi magana to yanzu su yi magana magani na abin sai ka tambaya dan mi lima shahidtum alaina qalu anfaqana Allahu alladhi anfaqa kulli shay wa huwa khalaqakum awwala marra wailahi hurja'un dan me kuka ba da shaida ga mun ce Allah ne ce mai magana wanda shi ce ko me magana kuma zuwa ga Allah subhanahu wataala za a maida ku wa ma kuntum tastatiruna an yashhadu alaikum samakum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katiran mimma ta'malun wa dhalikum dhannukum alladhi ظننتم بربكم أرضكم أصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم أن يستعتبوا فما هم من المعتبين الله كريم لك أسارة ناك الجنة لا تهم قرأت اللهم أدخله الجنة الله كشكت شيء الجنة ومن استجار من النار duk wanda ya nemi kariya daga fadawa cikin wutar jahannama salasa marratin so uku qalatin naru sai wuta ta ce Allahumma ajirhu minan nari Allah subhanahu wataala ka tsare shi daga wuta saboda ka wannan hadisi yana kwadaitar da mu mu zanke roƙon Allah subhanahu wataala aljanna ko ba haka ba mun roƙi kuɗi mun roƙi diya mun roƙi lafiya mun roƙi duk wani abin duniya to ko mu ce Allah ka ba mu aljanna har so uku ma'ana so uku din da aka ce ba wai nan za ka tsaya ba a kai ta addu'a kawai misali ne aka bada an kai so ukun to wuta aljanna sai ta ce Allah ka sanya shi cikina ka kawo shi a cikina in kuma ka roki Allah ta'ala ya kare ka daga daga ainihin wuta wuta sai ta ce Allah ka kare shi daga mi ka tsiratar da shi daga wuta waɗannan hadisai kaɗan ne fa daga cikin hadisai masu ɗimbin yawa waɗanda suke bayanin tashin ranar alkiyama sai malayin ce na hudu dalili na hudu daga cikin dalilai na uku kai dalili na uku daga cikin dalilai waɗanda wato suke nuna tashin alkiyama dalilai waɗanda suke na cirowa imanul malayin imanin miliyoyi min al'ambiyai na annabawa wal mursalina da manzanni wal hukamai da masu hikima masu azanci mutane masu ne masu azanci masu maganganu waɗanda maganganun za ka same su da hikimomi a ciki su ake ce ma hukama maza ga Allah ta'ala ya ba su hikima su yi maganganun ka ga maganganun ga sunan kaman aya ce ke magana kaman hadisan manzo Allah ne saboda tsanani yadda suka cudu da alkur'ani sakamakon fahimtar su da alkur'ani sai ka suna maganganu ga sunan maganganu irin na kwaraitar da mutane zamanto na kwarai ko tsoratar da mutane kan zamanto mutanen banza maganganun da zaka bari ka samu aljanna maganganun da za ka yi ka yi wuta kaga suna gaya ma irin waɗannan maganganu Allah ya ba su dabaru da azanci muna ganewa ko wasalihin wal ulama da kuma malamai wasalihin da kuma salihai wato in aka hada annabawa da manzanni da hukama da ulama da salihina za su kai miliyoyi ko amma su annabawa da da su da manzanni ba su kai miliyoyi ba ko miliyan ɗaya ba su kai ba ko dubu ɗari biyar ba su yi ba ko ba haka ba dukkansu dubu ɗari biyu da wani abin haka ne ko? ba su maka dubu ɗari biyu wannan dubu ɗari da ishirin da biyar ko da hudu wannan kuma ɗari uku da wani abu haka ba su kai dubu ɗari biyu ba to an haɗa malamai malaman da aka yi duniya aga suna da yawa waɗanda suka wuce da waɗanda suke yanzu ko ba haka ba yanzu a duniya ma ka samu malami akalla dubu ɗari biyu malami dubu ɗari biyu yanzu a wannan zamanin da muke banda waɗanda suka rasu nan da shekara ɗari nan da suka rasu waɗanda suka yi zamani da su jikokin su ɗan foliyo waɗanda suka yi zamani da su ɗan foliyo da waɗanda suka yi zamani da su sauran manya-manyan malamai kowane zamani za ka sami yana cike da malamai masu yawa malamai ne ga sunan hawa-hawa malamai ne wasu na ƙur'ani ne zalla ƙur'ani ne Allah ya ba su har da shi suna ta karantar da mutane suna ta yadda mutane mutane na fita su nemi ilimin ƙur'ani wasu ko malaman tafsiri ne wasu malamai ne na fiqh wasu malamai ne na hadisi wasu malamai ne na nahwu ga su nan dukkan su dai bayan Allah ne in ka hada su zaka same su masu dimbin yawa to an hada su gaba ɗaya zaka za a ce musu miliyoyi ko yawwa to shine malamin yace imanin miliyoyin annabawa da manzanni da masu hikima da malamai da salihai min ibadillahi daga bayin Allah bil yawmil akhir game da ranar lahira imanin su din yana tabbatar da lalle akwai mi akwai alkiyama wa bi kulli ma warada fi da kuma yarda da suka yi da dukkan abin da yazo game da tashin alkiyama sun yarda wa tasdiqihim da kuma gaskatawa su aljazimu bidalika gaskatawarsu wadda take mai yanke hukunci game da yiwuwar tashin alkiyama mana bayan labaran da suka bada yardarsu da suka yi kuma da yarda da malamai da masu hangen nesa suka yi game da yiwuwar tashin alkiyama yana tabbatar maka lalle fa akwai alkiyama to tunda akwai alkiyama me ya kamata ka yi sai a cikakken shiri a shirya shirin kuma shine a bauta ma Allah abauta ma Allah bisa basira bisa ilimi abu sami shari'a Allah da manzon shi sallallahu alaihi wa sallama ka rike Allah ka rike annabi ka yi aiki da abin da suka gaya ma wanda suka ce kai kai wanda suka ce ka bari ka bari da haka ne ake tanadin ranar alkiyama ake mata shiri ta hanyar mutuwa ta iske kama za ka mutu cikin kyakkyawan yanayi in ka kwanta cikin kabari za ka yi kwanciyar kabari mai dari haka in ka tashi ranar alkiyama za ka tashi ka yi tsayi wannan mai tsawo a cikin natsuwa da kwanciyar hankali duk wani abu da zai faruwa da Allah subhanahu wataala zai kare ka daga mi zai kare ka daga tsananin shi da wuye shi da tashin hankalin shi kuma Allah ta'ala ce halal kafiri na ghaibu yasir rana alkiyama wahala ce akwai ba ta da sauki ga kafirai ya kulul kafiruna hada yawmun asir kafirai cewa suke yi wannan rana rana ce mai wahala wa kana yawman alal kafirina asira Allah subhanahu wataala ya ce kuma ita wannan rana ta zamanto mai tsananin wuya ce ga kafirai a dai ya nuna banda mu'mine ko wa duk kafirai yake magana to Allah ya raba mu da kafirci Allah ya raba mu da shirka Allah ya raba mu da munafici Allah subhanahu wataala ya raba mu da mugayen halaye Allah ya gama mu da kyawawan halaye abinda muke karantawa Allah ya sa ya amfani mu duniya da lahira
Assalamu alaikum.
alaikum assalam Nan Allah hukuncin shayar da ɗanta. Hali tana cikin gana.
babu wani abu. mai hukuncin mace wadda ta da kanta nono tana da janaba babu lafiya babu wani abu.
wani sai tambaya ta biyu wanda ce assalamu alaikum wa rahmatullah na ce malam menene hukuncin yin nafila a limami yana hudu ba juma'a
ya halitta ya halitta mutum ya yi nafila alhali liman na hudu ba juma'a in ya shigo masallaci ya samu liman na hudu ba to ba zai zanna ba a siya ya raka a amma haka kawai kana zanne liman ya shigo ka ce bari ka tashi kai nafila to ba
sai masu bara addu'a wani bawan Allah nake bara addu'a kayan shi aka kama ko kayan kuma ba su da yawa kuma an ce sai ya biya miliyan guda shine ke bara addu'a da wani bawa Allah yake bara addu'a a cewa an kama mai kaya kayan kasuwa kuma an ce ba za a baya su ba su ya ba da biyayya to shine yake bara addu'a Allah ya sassauta mai Allah subhanahu wataala ya ba mai saukin abin Allah ya sa a sake su ma ba tare da ya ba da wani abu ba amin amin haka ma duk wanda yake cikin irin yanayi nashi Allah subhanahu wataala ya kubutar da shi ya tsirar da shi wanda bai shiga ba kuma Allah ya kare shi ya tsare shi dukkan mawuyacin halin da yan uwa za su shiga Allah subhanahu wataala ka samu su daga cikin waɗanda suke cikin kuma Allah ka hidda su lafiya ya Allah Allah ka sanya mu cikin yanayi mai sauki mai daɗi yanayi mai alkhairi mai albarka Allah subhanahu wataala ka raba mu da wahalar duniya da lahira Ka raba mu da bakin ciki da damuwa ya Allah Allah ka sanya mu cikin kyakkyawan yanayi mai daɗi na farin ciki ya Allah Allah ka jiro kun mu ya Allah ka amsa mana Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka shayar da mu ruwa daidai da mu ya Allah masu albarka masu alkhairi Allah ka ba mu ci maka mai albarka Allah ka raba mu da yunwa da talauci Allah ka ba mu arziki da wadata Allah ka kara musulunci girma da daukaka Allah ka kara mu kafirci rushewa da wacewa Allah ka kara mana haɗin kai ya Allah Allah ka samu rungumi junan mu ya Allah mu so junan mu ya Allah Allah subhanahu wataala ka samu zamanto ƴan uwan juna ya Allah masu taimako masu tausayi tsakanin mu ya Allah ka mu da karshen duk wata wahala ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin kasashen mu ya Allah shugabannin mu Allah ka kara gyara mana su ya Allah Allah subhanahu wataala ka taimake su da yin abin da zai amfane mu ya Allah Allah ka hana su aikata abin da zai cutar da mu ya Allah duk abin da za a yi domin ya zama alkhairi gare mu Allah ka bar su yi shi ya Allah duk abin da za su yi kuma domin ya zama sharri gare mu Allah ka kame hannayen su ya Allah jami'an tsaron mu duk inda suke Allah ka kare su ya Allah daga halara yan ta'ada da yan bindiga ya Allah ya ka mido mun kasar Nijar irin tada ya Allah wadda babu tashin hankali ba ta zo ma ba fitina a cikin ta kuma Allah ka ba mu aiki mai albarka ka kawo kasuwa mai albarka ka ba mu ci gaba na rayuwar mu da addinin mu ya Allah matasan mu Allah ka shirya da su ya Allah Allah ka raba su da lalacewa ya Allah Allah ka ba su kasuwanci da aiki masu albarka marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya lafiya Allah ka kara musu lafiya marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa sun huta Allah ka hada mu da su gidan aljanna Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين